أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake kaddara rayuwarmu zuwa wannan yammaci na talata ɗaya daga cikin ranaku da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka almasa'il al-fiqhiyya lil madaris al-islamiyya a ƙarfin awwal wanda babban malami a sheikh Profesa Zubair Abubakar Madaki ya wallafa shi wanda da iko na Ubangiji yau za mu kammala shi wannan littafi na farko da yake ƙarfin awal a sati da ya gabata mun fara magana akan salatu ahlul azar sallah na mutane waɗanda suke da masu uzuri yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai wa'anda suke da uzuri na sallah kuma yaya koyar da su yadda za su gabatar da sallarsu a sati da ya wuce mun ɗau guda biyu shine almaridu da kuma almusafir wanda su ne kamar wa'anda suke mafi gamewa wurin uzuri a cikin wannan rayuwa da muke shi almari wajibi ne ya sallah kamar yadda ne bayani a baya dole ne mutum inda yana cikin hankalinsa to babu abin da zai sa sallah ta sarai a kansa dole ne sai ya yi ta duk tsananin ciwon da yake ciki inda ya san me yake hankalinsa yana nan zai iya yin sallah ba tare da ya yi wani abu wanda ya saba ma shari'a ba to ya halatta yi sallah don za mu iya kafa dalili da faɗin allah maɗaukakin sarki yayi allazi na mula ta ƙarfi salata wa an sukara hatta ta alamu ma ta ƙulu allah ya ce ya ku waɗanda kuka imani kada ku kasance sallah bi ma'ana kar ku yi sallah kuna halin maye to idan mutum yana rashin lafiya in muka ɗau ma'anar ita wannan aya ɗin ma damar ya san me yake yi inda ya san me yake to wajibi ne sai ya sallah shi yasa Allah ya ce hatta ta'lamu ma taqulu har sai kun san abin da kuke duk wanda bai san me yake yi ba to sallah ta sare a kansa amma in dai mutum ya san yadda yake yi to wajibi ne sai ya yi sallah in ma alwala za ta samu tsarki zai samu ko ba zai samu ba mutum a janaba yake tsarkin janaba zai samu ko ba zai samu ba ita dai wannan sallar ba ta faduwa sai an yi ta sai na biyu shine al-musafir wanda yake matafiyi tafiya kamar azaba ne akwai wahala tafiya shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to da haka sai ya zanto dukkan matafiyi zai kasurun sallah wanda take ruba'i ya kasurinta zuwa raka'a biyu duk sallah wanda take mai raka'a hudu ne zai gajarta ta zuwa raka'a biyu in banda magriba da asuba magriba tana da raka uku ne ba zai yi a raba ta biyu ba sannan asuba tana da raka biyu ne ita ma ba zai yi a raba ta biyu ba to sai zanto azhar da la'asar da isha'i wannan ya halasta ruksa ne da Allah madaukakin sarki ya yassare mana idan mutum yana cikin tafiya zai wannan zai kasarta sallarsa ya raka'a biyu in ya so zai yi jam'u ta ƙadim au jam'u ta akir ya jira lokacin azhar sai ya yi ta da la'asar a tare ko ya jira lokacin la'asar ɗin ya- sai ya doso ko in ya shiga sai ya yi ta min azhar da la'asar a tare hakan yakan iya haɗewa magriba da isha in lokacin magriba ya yi shi ma sai ya gabatar da magriba sai kuma in ya sallame sai ya isha kasurunta ko kuma ya jira lokacin in ya dan ja sai ya gabatar da magriba sai in ya sallame sai ya isha dukkansu a lokaci guda wannan shine ruksa da Allah maɗaukacin sarki ya yassare wannan al'umma idan suna cikin halin tafiya sai a na gaba malam ya ce aljam'u bainar salatai ne shi ne haɗewa tsakanin salloli guda biyu sai ce ruksatun min rukasin lahi ta'ala ya ce sauƙi ne daga cikin sauƙi da allah maɗaukaki ya ba wannan al'umma lihazi al'umma ga wannan al'umma wa ya kunu in ma ta ƙadiman au ta akiran sannan wadan jam'u bainar salatai yana kasancewa ne in ma ta ƙadiman ko ya zamto mi mutum ya gabatar da sallar gaba da ta yanzu yanzu mun yi magriba sai ko mu a yi su hadda isha a lokaci guda kamar yadda dai bayani au ta'khiran ko kuma ya jira sai lokacin sallar isha ya sai ya haɗe da magriba da mi da isha sai ya yi su a wannan lokaci na sallar isha ɗin ko kuma aqrabu min waqti salatul isha ko abin da ya fi kusa da lokacin sallar isha sai ya yi su jam'umi ta akiran sai ce baina zuhuri wal asr ana haɗewa ne tsakanin ni sallar azhar da kuma sallar la'asar wa bainal maghribi wal isha'i sannan ana haɗewa tsakanin sallar magriba da isha'i imma li sababi safari yace ko ya zamto saboda a dalilin tafiya ne kamar yadda ya kawo a a cikin a baya a dalilin mutum ya yi tafiya ya yi bulaguro zuwa wani gari yana kan tafiya so ya halasta ya jam'u ta ƙadim au jam'u ta akir kuma ya sani cewa akwai ƙasaru mai ruba'i zai yi ta zai yi ta ne rakoi guda biyu sannan awil maradi ko kuma a hali na rashin lafiya akwai shi marar lafiya ya halasta ya haɗe sallah saboda dama ba daɗin jikinsa yake ji ba yanzu a ce sai ya yi mi zai yi magariba in an jima kuma duk a ƙara tasansa ya ƙara yi mi isha to sai ya zamto mi akwai mushaƙa a ciki sai aka samu sauƙin cewa idan ya tashi zai yi sallah to ya yi magariba ya yi isha a lokaci guda sai ya ci gaba da kwanciyarsa saboda mi dama ba lafiya ne da shi ba balle ma a ce za a raba mar lokacin sallah sai ya zamto ya samu wahala na kiyayewa lokacin sallah wani lokaci mutum bai da lafiya in ya samu ya ɗan rintsa ya sallah ɗaya yana ɗan ƙara miƙewa kafin ya iya rintsawa ko ya miƙe ya ce zai sallah ta gaba sai ga har lokacin sallah ta wuce to da ka bar wannan sallah ta wuce ɗin sai shi ma ya zamto marar lafiya sai aka sauƙaƙa masa zai iya yin wannan jam'u ta ƙadim au jam'u ta akir ya haɗe sallah a lokaci guda biyu a lokaci guda sannan sai ya jira ni sai ya jira wasu tsakanin yanzu misali ya yi sallah a zahar ya la'asar a lokaci guda ya ɗan sha maganin sai ya ci gaba da kwanciya to da la'asar ma ba za a tashe shi ya sallah ba zai huta sosai sai magariba ya yi sallan nan ma ya ci gaba da kwanciya kun ga an sama masa sauƙi shi yasa ya zamto mi ita wannan jam'u bainas salatai ruksatun min rukasillahi ta'ala yana daga cikin sauƙi ne daga cikin sauƙi da Allah madaukakin sarki ya ya tsare wannan al'umma din awil khawfi ko kuma saboda tsoro me ake nufi da alkhawf saboda ana yaki saboda ana yaki idan ana yaki hatta salon sallah san jawaki salon sallar ma san jawaki a lokacin da ake yaƙi ana gumurzun yaƙi ba za ku ce lokacin sallah ya dumu ta hun sallah ba sai su wani abokanan gaba sai zo su ritsa da kudu su halaka ku to ana yin sahu ne guda biyu sahun farko suna fuskantar abokanan gaba sahu na biyu su kuma mi suna bin liman in liman ya yi mi ya raka ɗaya da wannan sahun na biyu in ya raka ɗaya da su suka jawo ta biyu to su za su ci gaba da karatunsu sai su yi raka ta biyu su kaɗai liman kuma yana tsaye in suka yi sallama sai su tsallaka sai wa inan sahu na farkon sai su dawo bayan liman sai su raka'a ɗaya da liman shi kuma liman ta biyu ne tasa idan suka yi wannan raka'ar liman zai zauna zaman tahiya ba zai sallame ba su nan za su tashi su kawo raka'a ɗaya su wasu a wata ruwayar kuma liman zai sallame ne su kuma nan sai su tashi su karo raka'a su guda kun ga wannan wannan sahu na biyun su ne suka ƙara komawa suke mi suke fuskantar abokanan gaba saboda kar a zo a shiga sallah su wani abokanan gabar kana cikin sallah ka samu kushu'i da nutsuwa su kuma su zo duk su halaka ku ko ba wannan ake so ba to shi yasa wanda yake cikin filin yaƙi ma Allah bai ɗage masa sallah ba ina ga wanda yake kwance bashi da lafiya ma dama yana cikin hankalinsa tunda shi babu wani firgici irin firgicinsa bai kai wanda suke filin yaƙi ba wanda sakaci kaɗan ne za a iya zuwa a hallaka su to sallah Allah maɗaukacin sarki bai saukar da sallah a wasa ba shi yasa saƙon sallah Allah sai da ya ɗauki manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da shi daga nan ya yi mi'raji da shi zuwa sama ya zo har fadarsa Allah maɗaukacin sarki ya damƙa masa sallah ba ɗan saƙo aka turo ya kawo sallah ba saboda mahimmancin sallah amma kuma ita ne ibadar da ba ruwanmu da neman ilimi a kayinta kawai yinta muke muna ga kawai inna wajadna aba'ana ala umma ko inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun kamar yadda aka tambaye wannan masussakatil kazzab akan ya akai hay'a ta sallah da yawan rakoi a ina ya ilmanci da wannan yake yi sai ce rora ko'i sai wani bayani a cikin alkur'ani karmar sallah ta fito sau goma sha kaza wanda wannan in karaba su ne yau rako'i sannan ya ƙara kawowa cewa yi ya kawo wata aya da suke magana akan mala'iku wanda aka ce suna da fuka-fuki masna wasu suna da fuka-fukai biyu wasu suna da fukafukai sulasa wasu suna da ruba'a sai kawo wannan aya sai ƙara cewa to da haka akwai mai raka'a biyu akwai mai raka'a hudu akwai mai raka'a uku shine ya san bambanci waccar wanda kalmar sallah ta fito sau ko goma sha bakwai ne ya ce wannan asala da ta fito a ƙur'ani sau goma sha bakwai shine yawan rako'in sallah ita kuma wannan da ta faɗi magana akan fuka-fukan mala'iku sai ce to wannan ita ne take nuna cewa kaza kaza to amma a ciki waye ce mar azhar ne mai hudu la'asar ce mai hudu magriba ne mai uku isha mai hudu asuba mai biyu sannan da aka ce mar hai'a ta sallah din waye ya koyar da shi a qur'ani ya ga yadda ake hai'a sallah ko waye sai ya ce ai ita sallah al'ada ce da aka sami iyaye da kakanni suna yin ta haka shi yasa sai muka gada daga wurinsu eh ita sallah al'ada ne da aka samu iyaye da kakannu suna yi irin wannan hay'ar to da haka gadatta aka yi daga wurinsu wannan hay'a da za ka yi ruku'u kaza ka ɗago daga ruku'u ka yi sujjada ka ɗago daga sujjada zaman tahiya da sauransu kawai cewa al'ada ce al'ada ya Allah ne yake yi sarewa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin suratu baƙara وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوا تونا الأسماء malamai suka ce hatta dukkan wani irin yare da duk wani abu da muka sani to Allah maɗaukacin sarki ya koyar da annabi Adam ne sanin wannan abin kuma ya sa shi ya ƙalubalanci mala'iku akan wannan da ya zo ya bujiro musu da shi sai yake cewa an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku bani sunayen waɗannan abubuwan da na bujiro muku da shi in ku din ku ne da gaskiya saboda sun ce atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima za ya ubangiji yanzu zaka saukar zaka sanya a doron ƙasa waɗanda za su yi barna su zub da jinai ne sai ce inni alau ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba Allah shi ya san mi ghaibu samawati wal ard shi ya san abin da yake koye gaibi na sama da ƙasa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu da haka to tunda shi ya sani shi ya san gaibu babu wani maluki da zai zo ya ce ko shi wane ne ya zo ya ce ai ya san wani abu na gaibi kamar wasu suna kafa dalili cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu so wannan abin da ake nufi shine eh ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasada yace alimul ghaib Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya kuma tsinkayar da gaibinsa a wani illa manirta zamin rasulun sai wanda ya yarda da shi daga manzanni shi ma saboda ni ya suluku min bayni ya dai min kalfi rasada yana sanya ta gaba gare shi da bayansa wayanda suke iya tsaransa ba tare da ni ba tare da wani ya zo ya tsinkaye abin da Allah ya tsinkayarwa annabinsa ba to sai malamai suka ce a wannan za ka iya kasa gaibin da Allah ya sanar yake sanar da manzanninsa gida uku na farko Allah yakan iya ba da labari a annabinsa abin da ya shuɗe Allah maɗaukacin sarki yana ba shi labari akan halin da ake ciki sannan yakan tsinkayar da shi wani abu na abin da za a tara gaba amma ni abin da ake nufi duk abin da Allah ya fayyacar masaninsa kai abunka ba gaibu ba ne duk abin da Allah ya tsinkayar masaninsa kai abunka ba gaibu ba ne yanzu misali kawai na kalle ka sai in ce akwai wani labari da ka sani duk duniya ba wanda ya sani sai kai amma da in kalle ka ni na sani kaga nayi da awar na san gaibu kenan amma sai ka bar labarin abin to ni ma in na san abin bai zama gaibu a guna ba saboda bai faku mun ba kar mai nisa muna magana ne akan aljamu bayna salatai sai mala yace auli hajatin arida sannan akan hada sallah saboda wata bukata da take bujirowa wannan haja ɗin da ake cewa bukata da za ta bijiro wa mutum ya kuma halarsa ya haɗe sallah shi ne abin da ake ɗaukan wata lalura da za ta zo ta samu mutum wanda ba an boto ta ba ana to wannan lalurar takan iya halarsa wa mutum ya haɗe sallah saboda wannan lalura ɗin sai ce awil matsar ko saboda ruwa ruwan sama wanda akwai bayanai wani irin ruwan sama ne saboda damuna ta shuɗe kwanan nan du masallaci an sha fama da mutane akan haɗa sallah kawai daga an yi ruwa da rana haka an ɗauke kaji gari ya ɗan yi daɗi iska mai sanyi kawai sai mutum ya zo an yi sallah a ce ya bara a haɗe mana bane kawai a haɗe mutum ya tafi hirarsa ko ya tafi wani to amma daga cikin abin da ake dubawa wanda yake sa a haɗe sallah a lokacin damina akwai almatsarun kafiru algaziru shine ruwa wanda yake mai yawa mamakon ruwa sai ce allazi ya bullu ba wanda yake jika tufafi in ka fito ana wannan ruwan zai jike ka za ka yi jiraf to kaga in ka shigo masallaci ba nutsuwa ko da sai da ka sha ka shigo wannan sanyi jikin kayan naka ba zai bar ka kai sallah da nutsuwa ba to shi yasa sai suka ce wannan shine abu na farko da za a duba abu na farko da mutum zai duba wurin haɗa sallah ko kuma yin ta ma a gida saboda akwai hadisi da ya manzala sallah sallam saboda irin wannan ruwa ɗin ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a cikin gidajen saboda ruwa duk da cewa akwai wasu hadisai da suka yi bayani akan an yi ruwan sama amma a ciki ba su ce an haɗe sallah ba kamar hadisin wani bawan Allah da ya shigo manzo Allah yana kudu ba ya ce mar ya rasulullahi ka roƙa mana Allah ya saukar mana da ruwa saboda ƙasa ta bushe ciyawu sun wani dabbobi suna mutuwa saboda rashin ruwa yana cikin kudubar ya daga hannu ya roƙi Allah kafin ya sauke hannunsa Allah ya saukar da ruwa shi rawin hadisin ya ce ruwan nan bai tsakaita ba har sai da wata ranar juma'ar ta zagayo fil manzon Allah yana kudu ba a daidai lokacin da ya zo wancan satin sai mutumin nan ya ƙara shigowa ta disan ƙofar da ya shigo last week sai ya ce ya rasulullahi ka ɗoka mana Allah ya tsakaita mana wannan ruwa ɗin amma a ciki sai rawin ya sai malamai suka ce a cikin rawin bai ambata a wani tsawon sati gudan haɗa sallah ake ba me za mu duba ana yin sallah a gida ne saboda ruwa yake tsayawa in kuma ruwan ya kai ka fito sai ka duba ka ga shin ya cancanta ka haɗe sallar misali yayi an yi ruwan mamakon ya ɗauke amma kuma yana ɗan zub da mai yayyafi droplet yana zuba ɗis ɗis ɗis wanda wannan ɗin sai ya sama zazzabi ko ciwon kai to shi ma kaga ya halasta ne saboda an yi ruwa kuma bai gama tsantsamewa ba kuma na sama ma bai yana ɗiga to za ka yi za ka haɗe sallah sai kuma alwahalu wa tsin shi ne shaɗi ƙasa wanda ta gaure da ruwa shi ne abin da ake cewa shaɗi ko turɓaya sai ce wannan ma shi ma in zai kawo mu shaƙa saboda ya kawo tsanani wurin tafiya masallaci to amma alhamdulillahi yanzu kamar mu a irin nan kowa in ya fito daga gidansa zai samu kwalta ne har cikin masallaci amma a cikin garin akwai wanda yana wasu anguwa maybe kafin ya fito daga gidansa ya zo masallacin sai ya bi ta cakwabi ya ɓata jikinsa ya ɓata kayansa to wannan shi mami in ta kai ka da za ka iya zuwa masallaci to ka haɗe sallah ka koma gida in ko zuwa masallacin ba zai yi ba ma saboda ruwan kamar misali mutumin da ke ramin ƙasa kafin ya fito a cikin wannan ruwa ɗin tunda lalura ne ta zaunar da shi a wurin to gware ya zauna ya sallarsa a gida sai na uku arrihu shadid shine iska mai tsanani wanda ta wuce irin iska da muka saba da ita da take zuwa wata iskar in ana yin ta in ka fito kwalta ji za ka yi kamar tana ɗaga ka sama tsabar ƙarfinta kuma ta kan iya cire bishiya wanda kana tafiya ma in baka yi sa'a ba sai wani langalangan ya zo ya kyarce ka na wani gida irin wannan iskar ita ma mutum ba zai fito masallaci ba gware ya sallah a gida in kuma yana kusa da masallacin ya shiga to ya haɗe sallah wannan shi ma dalilai ne da suke uzuri da yake sa a haɗe sallah saboda kullum musulunci duk abin da zai kawo mana mushakka shi ko musulunci samu zai ya sauƙaƙa mana shi saboda mu samu damar bauta wa Allah daidai sai mala ya ce awil hajji bi minan ko kuma mai aikin hajji in ya je mina shi ma yakan haɗewa sallah a za da la'asar magriba da isha ya ce wa arafa ko a arafa shi ma ana haɗewa a za da la'asar in an je filin arfa wa muzdalifa da filin muzdalifa wa gairi zalik da wasu kuma makamancin irin wa'annan gurabe ɗin sannan chocolate of ba a damuwa da waiwa na ɗan gari ne manzan Allah ya saba haka yake lokacin da manzan Allah ya hajjatul wada kasurin sallaye a wayannan wurin kuma ya haɗe tsakanin azza da la'asar da haka kai ma in ka zo ko kai ɗan maka ne ko da garinku ne kasurin za ka yi an gane ka yi mi na azza da la'asar Allah ka sa mu dace sai gaba ta ƙarshe mala yace salatul kaufi ita ne sallar tsoro wanda ne bayaninta a baya sai ce ruksatun aidan ita ma ruksa ne sauƙi ne kuma walha kaifiyatun mutanawi'a tana da kaifiya yanda ake yin ta irin tsarin da ake bi ake gabatar da wannan sallah ta mayaka ko sallar tsoro tana da wasu mi kaifiya mutanawi'a wanda suke nau'i nau'i wa'annan suna gabatar da su kaza kamar yadda na karanta suka ce wasu suka ce ai sai ka yi raka'a biyu ma da imam ka jira in an yi raka'a biyu da imam ɗin ku sallama wasu ma su zo su yi raka'a biyu da imam su sallama shi ne shi liman ya yi raka'a hudu kugo kun yi raka'a biyu kai ka yi raka'a biyu liman ya yi raka'a hudu raka'a biyunsa na farko za ku yi ne tare da liman sai ku sallama sai wasu masu zo su raka'a biyunsa na ƙarshe sai ce wa ashkalun mutabayina sannan tana da shakal shi ma kamar kaifiya ɗin ne wanda yake fayyacece an bayyana mana yadda suke ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda dukkan wannan sun tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuwadda inda mashtaddal khawf ana bayar da ko ana yin ita wannan sallar ne a lokacin da yaki ya tsanani alal musallina akan masu yin sallah akan suwa kenan akan musulmi to dukkan musulmai kamar yadda muka sani babu wani abu da musulunci ya kawo mana shi ya samu ka samu mushakka bai kawo mana sauƙinsa ba kamar yadda malaman shari'a suke cewa al-mushaqqatu tajlibu at-taysir duk abin da yake yana da tsanani to tsananin yana kawo wa sauƙi ne duk abin da ya tsanani sauƙi ne yake zuwa bayansa idan muka duba abubuwa da yawa a cikin alkur'ani za a ga an ce wanda ba zai iya kaza ba to yi kaza wanda ba zai iya kaza ba ya yi kaza to musulunci addini ne na adalci sannan baya ga wannan akwai haddul jam'il mashru' yadda jam'i da ya shari'a ta yadda da shi menene iyakarsa ba za a barka kawai an ce kai jam'i ko ka ringa yin son hau ba so shine yace wa haddul jam'il mashru'i huwa al-jam'u bayna salati az-zuhr wal 'asr iyakance jam'i wanda shari'a ta yadda da shi shine mutum ya haɗe tsakanin sallar azhar da al'asar amma ana bambanta su da sallama kar mutum ya zo ya raka a hudu ya ce ai an ce na haɗe azhar da al'asar kuma kowanne ne su kasuru in ma ba a hali na kasurun ba kamar misali sallah na mai marar lafiya ko kuma wanda yake mai zaman gida ne lafiyayye saboda ruwa kun ga shi ba a ce ya rage ya kasurin sallarsa ba to sai a ce a to ai bari ne raka a takwas babu sallama sannan kuma malaman fiƙi suka ce duk wanda ya ƙari a sallarsa mislaha duk wanda ya ƙara kwatankwacin sallarsa a sallarsa batsalar salatu sallarsa ta ɓaci sallah mai raka'a biyu sai kai hudu to sallar ta ɓaci sallah mai raka hudu kai takwas sallar ta ɓaci sallah mai raka uku kai shida sallar ta ɓaci to kun ga kenan tun da yanzu kasur kake misali kasancewa ne a za a da raka a biyu ce tun da kasur ne la'asar ma biyu kasur ne to za ka bambanta su da sallama in kuma ka yi su a haɗe da nufin azad da la'asar to ka ɓata a sallar saboda ibada ne guda biyu daban-daban kowace niyyarta daban ce kuma ka haɗe niyyar ka yi su a buɗa aikin ma ka haɗe ka yi su a buɗa bare yi ba kamar mutum ne wanda zai yi ramukon azumi kuma yana so ya sista shawwal kawai da ya tayi sai ya ce to dama azumi na shi da ni kawai sai yi su sai ya ce na yi niyyar ramukon azumi da sista shawwal kawai sai yi su a tare a ka faɗa dai wanne ka yi wancan Allah ne yake bunka bashi wannan kuma so kake yi ne kai insani kamar mutum ne yana bunka kuɗi ba kawai kana bi na dubu ɗaya ga ta amma wannan dubun na yi niyyar zan baka ita ne biyan bashinka da kuma sadaka ai kaga bai yi ba to da haka daga cikin haddinta shine dole sai sallar sun zamto suna jere ne kada yanzu in zo in ce kawai a bari in jira na sai lokacin magriba sai ne a za la'asar magriba ko na haɗe hadda isha a a ya yi yawa sai mala ya ce wal magrib wal isha'i da kuma sallar magriba da isha bin nisbati lil musafir saboda in ka duba nisba zuwa ga marar lafiya danganta ta ai ga lil musafir ga matafi dangantuwar wa'annan sallar ga matafi wa man fi hukumi da wanda ya ɗau hukuncin matafi ya ce wa kadal jam'u fil hadari bi sababin matsari wa ma fi hukumi ya ce haka nan ya halasta wanda yake mazaunin gida ya haɗe sallah saboda ruwa da kuma wanda ya ɗau hukuncin wa ma hufi hukumi da wanda yake cikin hukunci irin na wannan mazaunin gidan da ya halasta ya haɗe sallah sai ya ce fa ya juzu bainal isha'aini wa zuhuraini ya ce ya halasta a haɗe tsakanin sallolin dare guda biyu su ne magriba da isha wa zuhuraini da sallolin rana guda biyu su ne a zahar da la'asar ana fahimta sai ya ce لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل yace saboda dogaro ga hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda ya wuce kadan lokaci kadan wa qad fa'alahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum sannan hakan sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman radiyallahu anhum ajma'in Allah ƙara musu yadda sun aikata hakan لأن العلة من الجمع بين الإشاعين وجود المشقة يتي دوم للي دليلي العلة هنا الدليل با إلا لا إلا بني يتي دوم دليل دي يسا أكي حدي واتقاني sallolin dare guda biyu magriba da isha shine a samu samun tsanani in babu tsanani a mazaunin gida to bai halarta mutum ya haɗe sallah ba wahiya fi zuhurai ne aidan hakan nan kuma a cikin salloli da suke na aza da la'asar su ma in za a samu wannan mushakka ɗin ya halarta a haɗe sallah to da wannan ina ga za mu tsaya abinda na faɗa daidai Allah tara mu a cikin lada wanda ne kuskure ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta min ya kuma ƙara fahimtar da ni daidai subhanaka allahumma rabbana bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah